أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya sake buga muku misali wato Allah yana buga mana misali mu jama'an duniya gaba daya ya buga mana misali ya zaraban lahu masalan kan baya ya sake buga zaraban lahu masalan abdan mamlukan ya sake buga zaraban lahu masalan rajulaini yanzu kuma ya sake buga mana misali wa zaraban lahu masalan qaryatan ga misali za a buga muku wanda kusa da hankalinku yadda zai kama qaryatan kamil kanat aminatan mutma'innatan wani gari ne garin kullum yana cikin aminci kullum yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali karyatan kanat aminatan mutma'innatan hankali a kwance a wannan gari shine wanda ubangiji ba mu labarinsa falya abudu rabba hadhal bait allazi at'amahum min ju'in wa amana min khawfi kar ku bauta wa dodo ku bauta mai wannan daki wanda ko da an yi an yi yunwa a kowane gari ku a garin ku makka ba za a yi yunwa ba ba a muku hadiri amma ba a yi yunwa kuma ko da yaki ya ci kowane gari yaki ba zai ci garin ku ba kuna cikin amin saboda haraman aminan tujbe ilai samaratu kulli shay rizqan min ladunna haram hurmi ne na Allah amintacce kowane arziki duk inda aka yi wani abu a duniya sai an kawo wannan wurin idan wani yayi noman wani abu mai kyau sai ya zaɓi mafi kyau ya kawo makka idan wani yayi kira mai kyau sai ya zaɓi mafi kyau ya kawo makka in wani ya yi saƙa mai kyau sai ya zaɓi mafi kyau ya kawo makka duk abubuwan da aka yi duniya masu kyau to dole sai an jawo irin su an kawo makka garin Allah ba a hadiri ba a noma amma ba a yunwa shine garin da za a yi taron jama'a miliyoyi amma kaga an zubar da abinci da nama a cikin duron kowa ya ci ya ƙoshi kuma ba a hadiri garin saboda alhurmar wannan gari ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان حرما آمنا تجبي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أولم ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أو بالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون آه كما نصارى قال شيء كان تكس الدنيا يأتي مصر يأتي قصر الشام يأتي السودان يأتي يأتي أدن يأتي يمن يأتي إيران أما دولنسا ya kewaye makka da madina wane shi gari ne mai aminci Allah ya kiyaye su yaƙi ba zai ci su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan gari ba a taba halatta yaƙi a garin ba ko ba za a halatta ba ni ma na ɗan lokaci kaɗan aka bani dama na hantsi ɗaya wato ranar juma'a ranar fatu makka take nan cikin azumi wannan gari ba faɗi sunansa ba Allah ya buga muku misalin wani gari ne garin aminatan amintacce ne yaƙi baya shiga gari mulma'innatan kuma garin a cikin natsuwa yake kullum ba yaƙi ba yunwa ya ti hari ragadan min kulli makani arziki zai shigo wa garin ta ko ina ya isa kuma ko menene kowane irin abin da ake kiransa arziki amma me zai faru fakafat bi an'umin lahi sai suka butulce wa ni'imomin da Allah ya yi musu me zai faru bayan haka fa zaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya ɗanɗana musu rigar yunwa da rigar tsoro don me bima kanu yasna'una saboda mugun aikin da suka yi Allah shine ya makkana musu a walau numakkin lahum haraman amina shine ya danka wannan harami garinsu a hannunsu ga ɗakin Allah a garinsu ga safa da marwa a garinsu ga bir zamro a garinsu kuma garin ba a yaƙi ana kawo abinci ta ko'ina maimakon in Allah ya aiko manzo daga garinsu ɗan uwansu ɗan garinsu maza su karɓe su yi imani da shi su saka wa Allah da alheri amma sai suka ƙi sai suka kafirce maza Allah sai ya canza musu halin halin halin da suke ciki fa zaqa Allah libas al-ju'i sai Allah ya sa musu rigar yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka dame shi da sharri sai ya musu addu'a sai ce Allah musjid wa ataka ala mudar Allah ka tsananta takinka akan waɗannan mutane ka ɗanɗana musu sab'a sinina ka sini Yusufa ka haɗa su da waɗansu shekaru masu wuya irin shekaru nan na annabi Yusuf suna da tabbin shidarun ya kullum tabbin shidarun ya tabbin shidarun ya kullum kaddam sun hunna to sai Allah ya ɗanɗana musu yunwa suka sha wahala ba ruwa dama ba noma ba a kawo musu abinci suka ta shan yunwa suka ta cin mushe suka ta cin kashi ba abin da ba su ci ba saboda wannan yunwar a makka kuwa garin da Allah ya ɗauke yunwa ya ɗauke tsoro kuma sai ya kawo musu yaƙi yaƙi ta ina ya zo musu annabi da kansa ne ya ɗauro yaƙi cikin azumi da sojoji mutum dubu goma suka zo ya rufe garin da yaƙi ba wanda ya wanda ya saura wanda bai musulunta wanda bai sallama masa ba ya ce dai kar a kashe kowa amma duk wanda ya gudu ya je shiga harami a kyale shi duk wanda shi gidansa ya rufe a kyale shi duk wanda shi gidan abu yana a kyale shi ran da za a shigo makka din wanda annabi ya bashi tuta zai shiga gare ce haza yawmul malhamati yau ne fa ranar yaki annabi ta kwace tutar a ba wani haza yawmul marhamati yau ranar jin tausayi ne ba ranar yaki bane to sai Allah ɗanɗana su duk waɗannan guda biyu kuma tun da annabi ya koma Madina shekara takwas ɗin nan kamun ya yaƙe su kullum suna cikin jin tsoro ne ta ina za a kama su ta ina za a kama su fa za ka Allah libasal ju'i wal khawfi abinda da aka aka ba su dama allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin sai aka ɗanɗana musu yunwa da tsoro bima kanu suna'una saboda mugun aikin da suka yi to wannan ya isa izna ga mutane duk wanda Allah ya masa ni'ima ya gode wa Allah ya saka wa Allah da alheri kada ya butulce wa Allah in fa ka butulce wa Allah ko makka ne kai to sai Allah ya kama ka ka san iyakan alheri ma kenan makka inda aka yi manzon Allah aka saukar da Qur'ani ko to in dai Allah maka ni'ima ka butulce masa ka saurari kamu daga Allah ko kai makka ne makka ma ga abin da ga abin da aka mata balle kai
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون abin da suka yi na butulci din shine Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzo daga cikinsu danginsu a cikin babban dangi na Quraysh banu Hashim nasu ne ba wani bako ne ya zo musu mulkin mallaka daga ingila ko daga wani gari ba a'a nasu ne dan garin su Allah ya aiko musu daga Allah manzo daga Allah daga cikin su kuma aka zaba daga manna Allah wal mu'min izba fi rasulan min anfusihim ko mu ma yan adam wanda ba laraba ba Allah ya ce mu gode wa Allah Allah ya yi mana alheri tun da ya zabo mana manzo daga cikin mu yan adam balle su laraba ba larabe ne bayan dan adam balle su qurashawa ba qurashe ne balle su mutanen makka dan garin su ne mazaunin gari ne wannan duk alheri da Allah ya musu sai suka saka musu da kafir cewa da karyata manzo din da zuwa a gaban sa aka ce masa inna ma anta mufta gaban sa za a ce ƙarya kake ƙarya kake suka masa mummunan sakamako wa laqad ja'a rasulun minhum fakazzabuhu nan da nan sai suka karyata shi maimakon su gaskata shi fa akhadhahum al'azabu nan da nan sai azaba ta kama su aka fito da su badar aka kakkashe mutum saba'in aka ɗaure mutum saba'in a karya kashin bayan kafircinsu aka yi maganinsu fa aka zamu azabu azaba ta kama su wa hum zalimuna su ne ko suka cuci kansu ga yunwa da ta same su da ba a shirya za a musu yunwa ba garin Allah ne ga tsoron da ya same su da ba a shirya tsoro ya same Allah ne ba a shirya za a yaƙe su ba gashi an yaƙe su garin Allah ne
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون تعبدون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وتدعو أبو بن لسافنا سندقا ولن آم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون لسه abubuwa iri-iri abubuwan ci ne abubuwan sha ne abubuwan morewa ne abubuwan jin daɗi ne duk na wannan saboda ku ne huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da yake bayan ƙasa gabaki da Allah yayi ne domin mu ɗan adam saboda haka sai ya ware ɗan waɗansu abubuwa kaɗai ce banda kaza duk abin da yake bayan ƙasa na yi domin ku ne na halatta muku naku ne amma banda kaza sai ya ware ɗan waɗansu abu ɗan kaɗan domin halal ɗin shine asali tunda komi namu ne an halatta mana sai dai wanda ɗan uwanka ya riga ya kama to wannan ba naka bane nasa ne ko ko wanda gwamnati ta kama wannan ba naka bane na hukuma ne amma duk abin da ka gani ba na hukuma bane ba na wani bane Allah ya baka naka ne to saboda haka yake ware ɗan waɗansu abubuwa kaɗan ya ce hurumat alaikum maitatu waddamu wala mursal bihi wa ahli ghayri allahi bi wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaytum wa ma zu'ila nusubi wa an tastakimu bil zam abubuwan da zai ware ɗan kaɗan kenan amma banda ɗan waɗannan kaɗai su kaɗai na ware na haramta banda kuma zalunci kayan wani ba naka bane na riga na ce wal bagai ya hana zalunci fa kulu mimma yakumullahu halalan tayyiba ku ci abinci wanda Allah ya arzuta muku dabbobi ne tsuntsaye ne duk na lissafa muku dai nono ne zuma ce duk na lissafa muku dai kowane irin abu na lissa no na yi wannan ne domin ku amma ku ne ya zama halal ma'anan halal abin da kai kasabi ka samu wata abin da ka nema ka samu ko abin da ka noma ka samu shine halal abin da ka nema ta hanyar halal ka samu da abin da ka noma ka samu shine halal shi halal ya samu hawa uku a cikin musulunci da farko farkon musulunci alhalalu ma urifa asluhu duk mutumin da bai san ta inda yake samun abinci ba duk ta inda Allah ya ga dama nan jefa shi a wuta to daga nan da aka yi nisa aka samu jama'a sun yi yawa sai aka komo aka ce alhalalu ma juhila asluhu duk abin da baka san asalinsa ba shikenan ya koma asalinsa na farko halal in dai baka san haramun ne ba ya zama halal sai in ka san haramun ne to haramun ne amma in dai baka san haramun ne ba abin ya zo maka ne baka sani ba to ya zama halal alhalalu ma jihil asluhu ana nan ana nan da musulunci ya gama duniya sai aka koma kan hadisin barira hadisin barira fa huwa lan fa huwa laha sadaqatun wa lana hadiyatun alhalalu wajhul akhdhi ta inda ka samu wato yaya kai ka samu kai aiki ne aikin na halal aka biya ka ko ko wani ne ya baka kyauta ko wani ya baka sadaka ko gada kai ko ka noma ko ka nema ta hanyar sana'a to ya zama halal wani ya zo ko wani ya yi sata ne baka sani ba sai ya zo ya samu malam ga sadaka shi kenan sai karba malam ga taimako shi kenan karba karo sun je sun yi lalata sun samo kuɗi sun zo suna wucewa malam ga sadaka sai karba ruwanka in an tambaye ka ce wani ne ya bani ko alahira wani ne ya bani shi kenan ba hana karban kyauta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta masa cin sadaka saboda sadaka dauda ne bai dace da martabar sa sadaka dauda ne bai dace da martabar ba ai ko sarki bai kamata a ce an ci abinci an rage an bashi kuɗi ba balle annabi sadaka ai wani ne ya ce rage ya bashi kamar dauda ne haram ne gare shi bakin sadaka to shi kenan rannan ya dawo gida ga tukunya ta nuna da nama tana kamshi nama da miya da miya da nama sai aka bashi masarsa ba miya ba nama sai ta mutan gidan nan wani irin hali kuke mini yau ne ina ganin tukunya da miya da nama ku bani masa ta ba miya ba nama sallallahu innaha sadaqatun tusaddiqa biha ala barira sai sai na'am fa huwa laha sadaqatun wa lana hadiyya ai naman irin wanda baka ci ne sadaka ne aka baiwa barira ce eh haka ne ai ita aka ba sadaka ni ko ba sai ta bani kyauta ba ai ina cin kyauta to sai kuma kan wannan hadisi in in dai baka aka shikenan ba ruwanka fa ku yi halalan tayyiban ya zama halal kuma ya zama mai dadi saboda haka ne duk qur'ani ba inda aka ce kada a cika shi don kowa san ba zai cika shi ba dabi'a ne don bai da dadi bai da kyau to amma akwai wasu abubuwa wanda ba su da daɗi ba su da kyau amma al'ada tana son su ganin su a ganin su khabis ne ba ɗayyib bane amma tunda al'ada tana son su shikenan kamar da ga muni ga wari ga baki ba daɗi amma ana so a sa miya shikenan an halatta tun da ke ɗayyibun ne ta wajen ɗab'an kuma ga barkono ba shi da kyau amma wurin suna cin barkono ba su ci barkono ba bakin zai kuraje to su je su ci to halalan halalan ɗayyiban kenan abin da yake halal ya zama ku ɗayiban wanda ɗabi'a ta tana son sa wato halal ne wajen Allah a shari'arsa kuma ɗabi'ar ɗan adam ta wajen ɗabi'ar ɗan adam halal ne wannan shine abincin da Allah ya ce mu ci fa kulu ma zakum la haram tayyiba washkuru ni'matallahi idan ba kun ci abincin Allah to ku gode wa Allah yadda ake gode wa Allah kuwa in Allah ya ce ayi ayi in ya ce a bari a bari wato shine godiyar Allah na farko sannan ko bakin ka kullum alhamdulillah innan alhamdulillah alhamdulillah innan ah, shine ashkuru qaidun ni'ima in kana yin haka Allah zai dabaibaye maka ni'imar da ya baka ba za ta fi ba kuma za a ƙara maka la in shakartum la azidannakum kai ta godiyar Allah amma Allah ya baka kullum kana tsaki kai kenan kare na kullum kana tsaki kai kare na to Allah zai kawo maka talaucin da yake tare da matalauta saboda haka aka ce cikin harkar duniya kullum mutum ya dubi na ƙasa da shi wanda ya kasa shi saboda ya ji daɗin godewa Allah kada dubi na sama da shi harkar addini ko kullum ka dubi na sama da kai wanda ya fi ka kokari saboda ka samu ka yi kokari kar ka dubi na ƙasa da kai balle ka lalace washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun duk wanda yace ya bauta ya kadaita Allah zai bauta wa Allah to lalle in Allah masa ni'ima ya gode wa Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith saboda haka ne wajabta wannan godiya ta ni'ima muke yin azumi a watan Ramadana watan ramadani aka sauka mana da qur'anin nan wanda ya sada mu da Allah ya sada mu da annabi ya raba mu da wuta ya hada mu da aljanna ya wayar da kanmu aka daina bautan dodo tare da mu aka koma ana bauta Allah don Allah ni'ima bata zo babba ba menene ya kamata a yi a gode wa Allah ya za a gode masa wanda ya kawo qur'anin din baya cin abinci baya shan ruwa jibrilu ne wanda kuma ya fassara alqur'anin baya bacci da yawa ibada yake kwana yi to in watan qur'ani ya dauko min godiya ku maimaita mini godiya da rana ku kama da jibril ya kawo qur'ani ba cin abinci ba shan ruwa ba kwana da iyalai da rana da dare kuma ku kama da wanda ya fassara qur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine godiyan samun wannan alqur'ani saboda haka da aka koro maganar ma da aka ce ya ya yulina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun har zuwa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu har zuwa wa litukul iddata wa litukabbiru ala ma hadaykum wa la'allakum tashkurun ku gode wa Allah kan ni'imar samun qur'ani da samun shari'a saboda haka ne muke yin azumin nan da rana muke yin asham da daddare da rana mai kama da jibrilu wanda ya kawo qur'ani saboda godiyan Allah kan qur'ani da daddare mai kama da annabi Muhammadu yawan nafila shine ya fassara mana alqur'ani saboda haka ne ma idan mutum yayi aure akan ce yayi walima saboda yau ya samu mace gode wa Allah in ta aihu ya yanka dabba ya kira taron suna a gode wa Allah a samu suna mai kyau jama'a su taya shi murna a gode wa Allah haka ma in ya gina gida mai kyau a bude gida in ya samu sauke qur'ani a yi taro a yanka dabbobi a gode wa Allah ya sauke qur'ani haka kuma idan ya samu sarauta ya gaji kakansa annabi adam sai a kashe dabbobi a kashe kudi a ce ana taron wankan sarauta nan ma a gode wa Allah ya samu mulki to duk da in Allah maka ni'ima ka gode wa Allah ta kowace fiska a bakin ka gode wa Allah a halinka ka gode wa Allah inna la yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi wata ran Abdullahi ibn Abbas yayi ado ya zo wajen manzon Allah zalunci haka Allah yake so in yayi maka ni'ima ka nuna wa jama'a Allah ya yi maka ni'ima ka gode wa Allah kan ni'imar da Allah ya maka washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna saboda haka ne muke yin taron maulidi na samun aiwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan da aka haife shi watan ya zama watan godiyan Allah na samun Annabi Muhammadu kamar yadda watan Ramadan ya zama watan godiyan Allah na samun Alqur'ani qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qul bi fadlillahi bi rahmatihi Alqur'ani da Annabi kenan fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una ya fi dukkan abubuwan da mutane suke tarawa su ji daɗi su gode wa Allah a kansa.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا الخنزير واهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا آد فإن الله غفور رحيم iyakan abin da ya haramta muku a bayan kasa duk gaba daya kan abubuwan duk da yayi muku abin da ya haramta dan kadan ne inna ma harama alaikum maitata iyakan abin da ya haramta wannan abin da zan lissafo inna almaitata waddama wato mushe wato dabbar da ta ake yankawa daga cikin dabbobin gida ba na farauta ba ko ko na daji din wanda ba ta hanyar farauta ba to shi ne wanda ya mutu mushe ana lura da abubuwa kamar haka in dabba ta gamu da abubuwa guda biyar to ko an yanka ta zama mushe na farko kada tar da kwanya ta fashe in kwanya ta fashe ta zube ta warwatse to ko da kafa na tana motsi ko yana motsi mushe ne kar a yanka na biyu a kirjin nan nata an fasa an fitar da huhu an jefar an fitar da hanta an jefar to ko tana motsi kar a yanka ta mutu na uku wannan lakan nan da take cikin kashin baya tun daga wuya har ƙasa to in dai ganin baya ya karye lakan nan ta fito ta murutsu to kar a yanka ya mushe na biyar idan an fasa ciki an fitar da hanji an huda an keta to kar a ci ya zama mushe amma don an huda ciki hanji ya zubo ba a keta ba za a yanka ha kuma in aka yanki makogaran nan duk gaba ki dan kwashe su babu su nan ma kar a yanka ta zama mushe to wannan su ne ake lura kuma abinda arne yanka ba a ci amma ahlul kitab in sun yanka za a ci ko mutum mayyiza in ta yanka za a ci ko yaro mayyizi ya gane komai da komai in yanka za a ci musamman musulmi kenan to wannan su ne ake kiran su mushe amma duk da haka manzo Allah ya ce uhilla lana al-maytata wa damani akwai wasu musai guda biyu wanda su kan har yanzu halal ne a wurin mu da kuma jinne guda biyu mushin fara ba sai an yanka ba mushin kifi ba sai an yanka ba wadda mani alkabir wa tsihalu ha kuma hanta da saifa jini ne amma ana ci inna ma harrama alaikum mai tatawaddama wala mal khinziri haka naman alade haramun ne ba a ci wa ma uhilla li ghairi llahi bi da aka ce lahmul khinziri to dukkansa gabake ɗayansa har fatarsa har har haurensa har komi ne nasa ya zama najasa shi alade inna ma harrama alaikum ma yatawaddama wala mal khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi ha kuma abinda aka yanka da sunan wani abu ba da sunan Allah ba masu tonon kwalli idan sun rasa kwalli sukan kai bakin taure sai a sa wuka ce dawo sai a yanka to an yanka haka din na ce dawo an yanka to za a samu kwalli to duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba to ya zama mushe amma nan akwai wani jahilci da son zuciya da yake shiga wajen mutane wai in an yanka nama don maulidi ya zama mushe a naman da aka yanka na yi bako na yanka nama domin sa ma ka ci balle na annabi ya zo duniya na yanka nama domin sa ba za ka ci ba wai na yi bako ma na gima shi na yanka nama ka ci annabi ya zo duniya na yi murna na yanka nama ka ci ba za ka ci ba saboda ba ka son annabi ai da sunan abin ne aka ce kar a yanka da sunan wani abu ba da sunan Allah ba amma ko da masu kiristan nan in sun kira ka zo ka yanka musu yau yau kirsimas ka yanka musu saboda ina da abokai musulmi in mu muka yanka wata ba za ku ci ba kai ka zo ka yanka sai ka yanka ko sai ka yanka da sunan Allah za ka yanka ismullahi ya'alu wala yu'la alayhi sunan Allah kullu shi ke sama ba abin da yake hawa kan sunan Allah idan an ce an yanka nama don maulidi ya zama mushe to wanda aka yanka don jinjiri fa ranar suna ya zo mai kenan wanda sarkin fa yake yanka saboda naira fa nace wanda sarkin fa yake yanka saboda naira ba saboda naira saboda naira to an an yanka don naira ma kaci an yanka don jinjiri kaci an yanka don bako kaci an yanka don دواتها وكما مثل كذا الكبر دواتها وكذا ثم رهان ثم رهان ثم رهان كبر ثم رهان كبر ثم رهان كبر أتم تنزل أرد كودك يكم تروي أيها بكتاي أتم تنزل أسر سلاما وقد ذهب إلى مثل يمنع إذا كان أكتب عليه ذنب سماء الله أكتب لكن بشي في ذنب سماء الله عليك بكتب الله أتم أبو بكتب بكتب الله إذا كان أبو بكتب وإبراهيم وعبد بالناس بكتاباتهم تعرفت ما حقت دعوت بين دوت دوت دوت دوت دوت سئل قوتنا أمرها أفضل موسى أول من معك أولا أبا تفتك ودعوة جنسل لا تنسى أصدار جنسل لا تعين لا جنسل لا تعين لا تعين يسهل بأوية وكسر نبلي أبو من فاتن يسهل له وكتر سواء شركنا يسهل وكتر لكم بجانب الدوي يسهل ما رمض بيت جنسل أمره يجرت أغلبنا بس يرف لما أوقتا وقع أوقتا لما أوقتا هم يقول أمرك لا بس لو أنك لو بات لو أنك من أتمنى سبيل صوم يمدخ رمانك والله رجل فن كتارو أبو يقول لي زقيفك عن الزمرة كتارو إن شاء الله جدت أثبت نبقي موت وتعلم بكي كفاية ما لا نبع هذا رجل أبو دين يا أمري أبو دين يا أمري يا ملام من لا إجراءات بيتها وبعده أنا بني أنا بني أنا بني بما إذا رب نسي الله ما أورد منه يبارك ربك لك في بنا لما راح يطلع ريبا أو يسمي لك في جنبه يعني لك في جنبه يمكن الآن يقولون وأولادهم يملكوا فعله هكذا أيضا الذي أعتقد هذا مما يملك فعله يدرك من بعض فكرة فعله هذا في بيت الذي يملك من ما يفعله به يمكن في الآن يملك يمكن من دارات يملك من مكرات يمكن بريات يمكن يعتقد فكرة من دار هذا فكرة من بعض الله لقد فكرة من إسرائيل يملك من بعض هذا فكرة من بعض من دار يملك من بعض அவன் போதும் அவருக்கு உலகில் அதானி வாக்கியம் أجمل على الأصل هذا تبقيه كل يتبين ويوجد بفتحيك لا يمس وإنسان أجلت لأن العرورة تهلي بالمن أجلت لأن العرورة تهلي النار هذا أو النار هذا هذه ذكرية تنسى أبجتا ولولو قطارا نوح سيان الذي الله الرحمن المني الذي الله ربه وحاول حاول يسلوك تنسلأ بفتاوي لوح فتاوي أنا بقول الله إيسا الله إيسا ورسل الله إيباء لله برغيته يهرب الثقوات كثير أكاربك أو يهرب الثقوات يهرب الثقوات لكن سلالة بخير كثير أكاربك إيسا دعوه سقوطاما أكبر جانب سابق ما يجيك النفع ربوقه أكبر جانب سابق ما يجيك ربوقه من بابك إيسا أكبر سقوطات إيسا نتفقنا يريد قوتي أيضا ولا تبقى في قوتي أيضا في أمرك إذا بالله كلها كما لابد أهلك إذا بغيري يبقى بإيسك يسوى تنسيري يريد بالتقوى تسلق يفعل هاري لمن لا تعرف إذا حديث مدني من يتبه بعض النساء فأكثر فأما في قلبي يدوك إلى أجلب إذا هذا بغير يسير به النسر أما يرنب إن ليس قلبي لما يجب إلا تعرف أبو يجب من ذكر بعض هذا كتن يسير بعده يسلق من الليل ويسلق بعده يسلق من الليل بتعرفه هذا بيت لا بيت لا تقابل من يسير يسير بيت هذا كذا كذا هجري بعضك يجي فاتك ما أسمع أجنبك أيضا من الغداء إذا يدوك أحكام أسمع سبيت أعمال زين إذا قلبك إذا يجب أنه يسير يؤوبك ولكن الناس يجب أن أبو كلاك فكرة بينك كلا أنا يرسل الله تعالى من يجب أن يجب أن يجب أنا رأيت هذا من هذا لكن بقي لا تقابلك يجب يسير بعضك يجب أن يجب يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون أنا يقولون وفي ما يقولون يقولون يقولون قال لازم بعدنا يسقط هذا أنا قاس يقعد لك هو يمشي بعد يوم يقول تقولون تقولون عرفنا يبي أزاد بعد فترة كتير وكل فلان لا يبغى يبغى أبي تقول بدل ما أبغى بعدين بدل ما بدل عمرك كم وكم أبي يقول بدل ما بدل ما أبغى أبغى أنا أبغى كم بدل غيره لازم نقطع أقول إذا قال إذا كنت أقول لك إذا كنت أقول لك إذا كنت جناب بسيما جناب يسمى يغور سبحان الله يدا على الله غور غوتم فا لكن ده بوكم لكن سواه نبى دواسم يدي بتر ده واسم هذا يا ابن الله نبي مدد تقول لك إيه يجيب جسنا بل يجيب كان في بلا بعد دواسم يبي يجيب كتير يجيب يجيب بتر Ah, tayi idan sai da zuku a ira kan da wuri da ka a ta nan guri ne ne guri ira da mun da su da ka san da ka ido da da ni da ke su zo ta ta an da ki an da ki ta har sai a cikin da an da kan cikin da da shi da ya ce rai da ta ta da ya ce da da da ko ko da ba ta wani jira ko an da shi da ki a da ba ne da ki sama na rigar wasu da sada da wani abin ya ake wasu ke ba da zuwa a rigar da ga gidi ibara na bin ya da ta yi da karfi ta wani da zai kula da a da rafiya din ji in da sai da sai a yi ko a da rafiya dai ta da rafiya din da ruwa a sa ban na in ji da ta nan da da a ga da sauƙawa a a ga da ga da أنا من يعني إذا ما تسعى فريد سنم أولا مسلمين ها بقى يجيب لطب فريد سنم يعني يجيب لطب منك فريد فريد بسنوات نحن يجيب يجيب أن يعتوك فتبرجيه في الدنيا أبقى سيرا أدير أدم كنا بدم أدير يمين أنا تبيه طبعا بدل الله ما زنا بعض أنا بعد بتعرف إيه بقولنا أنا مو هذا لا زين ما زين يمكن ما يمكن يبقى تعبد هذا ما ترى هي أزمة يب أنا أبو خا هذا ما ترى هذا ما هذا قبول كل ده نحن نمان هذا سير كلنا هم بقى مو كلنا بقى أبو خا يمكن يمكن ده فلا يمكن numara hasal hanus lara hanus hasayi idan ma'aruran hasayi idan ma'aruran ba mara hasal hanus ɗaruran misali da hannun da ɗaruran ba shi ne wa'an su yanzu ya haɗu kullum su uku ba haɗu su uku yana a Ini juga es, ini juga dia ini juga dia ini juga dia ini juga dia ini juga dia ini juga aikin da kuma ta dura ga shi cikin nasu wannan la ta rafi da ta da asama da yake a cikin wannan ni da alam shi da yake amma da cikin wannan ni ma garan amma ba ma da cikin wannan da cikin wannan da cikin wannan da cikin wannan da cikin wannan da cikin wannan da cikin wannan da cikin wannan da cikin mutum nan ma aka kusa da wani gudu aka da kasu ke ko ko da su gudu aka su gudu mutum nan gudu ne mana hanci da yayi su gudu Allah merokman, aku ini memang hebat, aku nggak salah, aku nggak tadi, oh kurang lagi itu saya, mana ini ini itu ini itu ini luar kali, ini ini kalau ada ini itu kita luar, ini itu ini kalau ada ini itu ada, aku ini jadi kalau ada itu ada, ini itu itu hebat, Allah ada itu, ini itu itu itu, ini itu itu apa ini itu ada ini itu, ada ini ada ini itu ya, ini ada ఇప్పుడు ఇల్లు ఈ దొరుకుతుంది ఆ సంగతి దండ ఎవరు పదహారు మీద ఆలో మీద బరవదు ఈ జోలు మీరు జీతంగా ఉండద్దు కాబట్టి ఏమిటి దండ రాగండి మీరు దాటాలు మీకు వాళ్ళు పొందొచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే తీసుకుంటే పాఠాలు కూడా ولا من سباب بعض ومن سبحان لبك سباب وسائل بعض يجب لي غلم فعل يريد خلالا أنا بغيت أن يكون عمل عمل يريد بعد أن يمكن في إسلام مطمئن لك أو ما لا نقول عن ذلك الله دي وفي غرفة بدأت على أصابي يسلك مر هذا هاتي إلى هذا كما أشتت بيترك يجب أن يرد يجب أن على ذلك يجب أن يرد يجب أن يرد أغلق مرض لك أن تعلم أن يرد لك أي كتاب يرد لك أن يرد لك
in ya in an rubuta magana ta kitar ya rubuta magana ya gama ya zo ya karanta in ya buga stamp ya sa hannu to magana ta fi karfin sa ta zama ta gwamnati duk malamin musulunci ba in zai magana cikin addini to yana ma magana ne yace in ji Allah in ji annabi in ba in ji Allah bane ba in ji annabi bane ba za kaɗe ga abin da Allah ya ce anan ولا تقولوا لما تزو ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب كركم يدع كنون وانا أبو كتو وانا أبو حلال وانا أبو حرام amma ba ku samu aya daga Allah ba ba ku samu aya da hadisi daga annabi ba in kun yan haka kun yan Allah babbar ƙarya innal ladhina yaftaruna Allah kadhiba rahmuhum duk wanda ya Allah ƙarya ya ƙarya dingira wa Allah to zai samu rabo a duniya zahira ba zai samu rabo ba saboda haka a kiyaye faɗin abubuwa abu kaza haramun abu kaza haram kai baka san ba aya ba hadisi kame kame kawai ba a kame kame a ka'idar musulunci ba a kame kame a ɗora wa musulmi wahala sai nassi sarihi domin yanzu Allah yana cewa idra'ul hududa idra'u yana cewa idra'ul hududa bi shubuhat masratu idra'ul hududa bi shubuhat masratu in haddi zai kama musulmi to in ka samu yar hanya komai kankantar hanya sai ka bi ta don ka dauke masa haddi ba wai ka kara to nan ka kara to nan ka kara mummunan fahimta ka kara to ka ci kafiri ne ba ba nasi ba yi ga musulunci Allah ya hana duk wanda ya ka to yayi wa Allah ƙarya saboda haka ne ma Allah yake bayyana wa asirinsa a fili to idan mutum mushriki ne yaushe ya haddace Qur'ani ga kai kai kai kai waliyin baka haddace ba tunda shi mushriki ne ya haddace Qur'ani kai ko kai kace kai ne musulmi baka haddace ba sai ai shi kenan Allah ya nuna kenan saboda man ka lafi ya kafiru faqad ba biya aduhuma duk wanda yake musulmi kafiri take daya ya zama kafiri kamar yanzu da yake da muka taru anan
idan wani ya leko ya ce mu kafirai ne saboda waɗansu abubuwa wasu dalilai nasa ya ce mu kafirai sun ta mu ba kafirai mu musulmi ne kafirai sa zauna a masallaci suna karanta qur'ani suna tafsiri ta tunda dai kuna abu kaza ai ku kafirai ne tunda malamin ya ce ku kafirai ne ya tabbata ku kafirai ne sai mu ce Allah ya ce mu musulmi ne tunda muna sallah fahimta buwa kamun salata wata zakata fi kiwanukum fi dini annabi ya ce hiyar farko bayan abin yahudi sallah ita ce bambancin tsakanin musulmi da kafiri duk musulmi sun yadda mu musulmi ne suna son mu duk kafiran duniya sun yadda mu musulmi ba sa son mu amma kai kawai a shirya maka wani tarko a ce maka kai ka ce mana kafirai ka karanta wannan duka ya tabbata da ku kafirai tunda yake tunda aka ce mana ku kafirai sai to zo karanta mana kuliya sai dai ko ce kul ya ayyuhal kafirun ya ku waɗannan kafirai sai ta ba sunan mu ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kafirai bane la abudu ma ta'budun ni dai bazan bauta wanda kuke bautawa ba ta ai kaji sunan sa Allahu akbar Allahu akbar faɗa kar ka bauta masa ba ruwan mu wala antum abiduna ma abud na tabbata ku ko ba za ku bauta wanda nake bauta ce ai san shi ba ko a America yake ko a Ingila ko a Najdu ko a wani wuri mu sani ba ba zan bauta masa ba wala ana abudu ma abatukum in gaya muku har abada bazan bauta wanda kuke bautawa ce ai ba ruwan mu kana jin sunan sa a kiran sallallahu Allahu akbar Allahu akbar sunan sa kenan karka wata zuwa mu wala antum abiduna ma abud na tabbata ku kuma da turin kai ba za ku tuba ku dawo ku wata wanda nake bauta ai wanda muke bauta nan ba wanda zai rawa mutunci har abada shine Allah to lakum dinukum wa dinin kun ji addinin ku ni na nake na ce sai mu ce je ka da shi to wanda yake ba zai bauta wanda muke bauta ba yana jin sunan sa kullu Allahu akbar ba ya kad ba biha ahadu ma ba to ba haka mutane su mai da hankali lahira tana kusa a gaban mu in mutum ya je za a tsaye da shi a tambaye shi duk sunan wanda ka kama ba zai fidda kai ba in ka ce na ji na wurin wani ba zai kai ka ba sai Allah ce na aiko wani wajen ka shine ne Muhammadu ba zai kai ka ba
متاع قليل ولهم عذاب أليم mata'un qalil wa lahum azabun alim ubangiji shi ya san komai da komai ya san mutum ba zai dauki ragamar sai miƙa wa mutum ya halakar da shi ya ce masa bar bauta wa Allah injini bar istighfar injini bar salati injini ka bar ladar injini waɗansu ma sukan ce in kana in kayi sallah ka bar mini aiki na ni bana son mai sallah a cikin aiki na har sukan kai haka to menene ya kawo haka a ce samun duniya ne Allah ce samun duniya mata'un qalil kawai mu dan dan jin dadi dan kadan kawai ya raba ka da Allah ya raba ka da sallah shi yadda abin yake kafiran duniya sun mai da musulunci bishiya guda daya babba sai suka ba da kwangila wa gurub guda uku kowa da abin da zai yi gurub na farko za su zo su sassa rasun itacen su shakkara su tara waje daya su bar itacen guda daya kawai dogo a tsaye su ne suke yi sun sun zo su ce maka waliyai ƙarya ne dariƙu ƙarya ne karama ƙarya ce kai kai kowa ba ba wani mai amfani banda Allah rabu da kowa kama Allah annabi Muhammad ba bai san gaibu ba shi dai Allah ya aiko ya bai san gaibu ba to wannan sun sare rasun bishiyar an yi shaftari an tara waje daya ba inuwa kenan ba yaya an barka tauhidi guda ɗaya yana tsaye ba annabi Muhammadu ciki ko ko yana nan amma bai da bai da daraja wanda Allah ya bashi to sai aka ba waɗansu kuma tara wannan itacen a faskare a tara waje ɗaya me suke su kuma sai ce mutane ba su gane addini ba suna zama addini ka jika fuska ka jika hannaye kana dungurawa kana sallah shine addini ko kadan ba su gane ba ai addini zuciya yake ai daga zaran ka gaskata addini ka bauta Allah har lokacin da gaskiya ta zauna a zuciyarka wa abun rabbaka hatta ya ka liqin da ka gane gaskiya ka huta ba ruwanka da sallah ba ruwanka da kaza halal kaza haramun ai rashin ganewa ne to shi kenan su ko abin da za su yi kenan su tare itacen su bar gindin a ƙasa cikin ƙasa a kai waje da a tara a shaftar a faskarin a tara waje daya na ƙarshe in su zo ce mutane su kai su bai waye ba har yanzu na tsammanin abin da ake cewa Allah din nan gaskiya ne ai wato Allah din nan da ake faɗi wani abu ne wanda ake ba yara tsoro da shi kamar yaro yana kuka ka goga masa da gurru kace dodo dodo to haka ne ai wa kaza ne yake kaza ne take take kaza in kaga kaza kaza ne yayi in kaga kaza kaza kaza ne yayi sai ka yarda Allah wani mutum da yayi wannan sai da ya gama magana sai ya bayani sai ya gama wai ba Allah ko in kaza ne kaza ne yayi in kaza ne kaza ne yayi in kaza ne kaza ne babu Allah in kaza ne tunani ne na mutan da cewa Allah akwai dinnan sai da ya gama sai wani ce eh ni ko na taba ganin wani abin da yake wannan magana ka mamaki ita ne ne ita wata ina zaune akan kogin Dijila da yamma ina kallon katuwar bishiya sai naga ta sare da sunta ta sare ginninta ta ta bambare kanta ta mai da kanta katako mai kyau sai naga katakon na haduwa katakon suna haduwa kusa na bugawa katakon na haduwa kusa na bugawa nan da nan sai ta mai da kanta jirgin ruwa jirgin ruwa sai ya tura kansa sai ya kai bakin ruwa da kai bakin ruwa sai mutane suka yi ta shiga sai naga ya tuka kansa ya tafi a lokaci ɗaya na gani sai ta ce kai karya kake ta ha haba abin da na gari da ido na kai ma shi labarin da kake gaya ma wani ne ya gaya maka amma ni fa gani nayi da ido na labarin da ke cewa ba Allah ba Allah nan wanne ya gaya maka ki bani wannan labarin ni fa abin da na gani da ido na ne yace ƙarya ne ba zai yiwu ba bishiya ta sare kanta ta sare gindinta ta mai da kanta katako ta sa kusoshi su manne a jikinta ta tura kanta ta kai kanta bakin ruwa a shiga ta tura kan- wannan ƙarya ne to yanzu kana ganin wannan abin mamaki ne wato saman nan ta yi kanta ta sa wa kanta taurari ta sa wa kanta wata ta sa wa kanta rana ta sa wa kanta dare da rana kasan nan ta shimfiɗa kanta ta sa kanta duwatsu ta sa wa kanta mutane da dabbobi ko na tafiya daidai dare da rana rani da zamana amma ba wanda ya yi su amma bishiya ɗaya ba ta iya mai da kanta jirgin ruwa sai ya kare ta ita wannan kuma wannan suna suna yawo fa yanzu suna suna cikin makarantun mu har suna karantarwa wai aka yarda dai ba Allah uzu billahi kamar yadda za a ce ka yarda ba dariqa ba waliyi ka yarda ba ba sallah to haka kuma ka yarda ba Allah suna nan wata nan suna karantarwa har wani malami yake kai almajiri ku duba kun ganni eh wani ne ni malam ne da babu ni za ku ganni ai ba za mu ganka malam me wannan kalli ne malam kun ganshi da babu shi ba ai ba za mu ganshi malam wannan menene allo ne malam da babu shi za ku ganshi ai ba za mu ganshi malam to ina Allah ko yana so duk abin da ba gaishe babu shi aka yi shiru sai wani yaro ta ce malam ina hankalinka malam ka nuna mana hankalinka ba mu taɓa ganin hankalinka ba malam malam ka nuna mana hankalinka ba mu taɓa ganin hankalinka ba malam sai malam ya yi shiru sai jama'a malam ba shi da hankali ba mu taɓa ganin hankalin malam ba ta mai da hankali duk wanda ya saukar da bakin bakin farkon nan masu zagin wuri da ɗari da zikiri sauran sa baki biyu suna zuwa in ka saukar da wannan to mara ba sauran guda biyu suna zuwa shiryayye abin a shirye yake daga duniya yake Allah kiyaye mu sharrin su kiyaye mu sharrin kafir ولا تقولوا لما تزوال سنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب إن الذين يفتروا الله الكذب لا يبلغون متاع قليل أن جن دادي كأن يكي ساسوا النام mutum zai bi waɗannan ne don ya samu abin duniya ko ya samu mulki ko siyasa ta ta karfi abin da yake sa su wannan kenan mata'un qalil za shi dan daɗi kaɗan na duniya walau azabu alim daga ba zan sa su azaba mai raɗaɗi a lahira Allah ke وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون a da yake akwai masu addinai wanda suka riga mu yahuda da nasara nan an an faɗi abubuwan da aka haramta mana a nan to kada waɗansu su koma su ai yahudawa su abubuwan da aka haramta sun fi wannan yawa sai Allah ya ce to bari in gaya muku abin da yasa na haramta wa yahudawa waɗansu abubuwa masu yawa kamar yadda na gaya maka lokacin da saukar maka da suratul an'ami ai na gaya maka wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufur wa min al-baqari wal ghanami harramna alayhim shuhubahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaye aw maqtalal biyazim zalika jazainahum baghayhim wa inna lasadiqun su yahuda an haramta musu wannan su yi wannan laifi ce to na haramta kaza su sake wannan laifi ce na haramta kaza su sake wannan laifi ce na haramta kaza saboda haka ne haramun haramun din yayi musu yawa amma abinda na jin na faɗa muku din nan shi za ku riƙa shi za ku ja bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku yarda ku yanka wa kanku wani abu ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftu ورل- آه، ولهم عذاب أليم والذين هادوا حرمنا كل ذي زفر mun haramta wa yahudawa dabbobi waɗanda suke da da kofato na ma kasana alayka min qabl abinda na karanta maka a cikin suratul an'am shine ah, dabbobi masu kofato wa- haramna kullu zi zufur wa min al-baqari wal ghanami haramna alayhim shuhumahu ba mun haramta musu dabbobi masu kofato kuma mun da- mun haramta musu ah, cin a cin kitse na babban kitse nan da yake rufewa a ciki ko na saniya ko na ko na akuya ko na tinkiya duk dai mun haramta musu ma kasna alika min qabl wa ma zalamnahum da muka haramta musu waɗannan abubuwa masu daɗi wa ma zalamnahum mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna amma su yahudawa su suke zalunta kansu in sun yi laifi kaza a haramta musu kaza in sun yi laifi fa bi zulmin alladhina hadu haramna alaihim kaza kaza kaza saboda zaluncin su آه، ما قصنا لك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون su suka zalunci kansu suka jawo kansu haramta musu abubuwa masu daɗi ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها عليم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah yana kirga mana da ni'imomi waɗanda ya yi mana har yanzu ana ana ci gaba da lissafa ni'imomi ni ne na yi muku dukkan abubuwan da suke bayan ƙasa gabaki ya ce ku ci amma ga ɗan abin na haranta ɗan kaɗan sannan kuma bayan haka ma na ce duk wanda ya matsu wanda na haramta ma na ba shi dama ya ci ko banda haka ma kowane laifi kuka yi ba wai na cin mushe ko na wani abu duk ma laifin da abubuwan da haramta ko menene ma in kayi in ka tuba na yafe ba wancan kadai ba ba wancan kadai ba summa inna rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahalatin duk lokacin da mutum ya aikata mummunan aiki lokacin da jahilci ya sa shi aikata mummunan aiki don bi jahalatin din nan ana fassara shi ba da wai cewa baka sani bane kayi zina ne baka sani ba ka sha giya baka sani ba ka yi sata ba haka ba ne a duk lokacin da mutum zai sabi Allah to za a kawo jahilci a sa zuciyarsa ya manta da Allah in jahilcin nan bai zo ba zai iya sabon ba domin ko a gaban jama'a ba za ka iya kunciya da matar ma balle matar banza saboda haka ne aka ce bi jahalatin a saboda haka manzo Allah yake cewa la la yazni zani hina yazlihu mu'minun wala yasriqu sariqu hina yasriqu mu'minun wala shabul khamr hina shabu mu'minun lokacin da mai zina yake yin zina to a lokacin in musulmi ne to dai musulmi ne amma ba mumini bane ba mumini bai san Allah ba ba mumini bane shi dai musulmi ne haka mai shan giya lokacin da yake shan giya shi dai musulmi ne musulmi ne abin da yake aikata ba kafirci bane amma musulmi ne zalla ba mumini bane da yana da imani da imani sai ya hana masa wannan mummunan aiki haka sata haka duk dai kaba'ira to saboda haka Allah yake cewa kowane mutum ma ya aikata kowane irin laifi ne ma kowane irin laifi in ya tuba na masa gafara babban ni'ima kenan Abubakar ba shi da riwaya da yawa riwaya su duk hadisin da aka rawaita a wurin duk gabaki 142 ne zuwa 146 saboda yana jin tsoro kada ya canja maganar manzon Allah ko ya rage ko ya ƙara a lokacin da wasu ke riwaitan hadisai dubbai su Abu Huraira su Abdullah bin Umar har ƴar sama Aisha amma shi 142 zuwa da shida kawai amma cikin wannan akwai ma asarra man istaghfar walau adafi li misqina marra duk wanda yayi wa Allah laifi yace Allah na tuba Allah ce na maka gafara sai ya sake yin wannan laifin ya sake ce Allah na tuba ya ce Allah na maka gafara sai Allah ce na maka gafara ko da ya maimaita yin laifin sau saba'in ya maimaita tuba sau saba'in Allah ya masa gafara wannan nima buɗaɗɗiya amma a raba ka da istighfari hanyar gafaran kuma a raba ka da shi saboda haka summa inna rabbaka lillazina amilu suwa wanda suka aikata mummuna aiki bi jahalatin a cikin rashin sani wato rashin sanin Allah ne yasa suka aikata suma tabu min ba da zalika bayan aikata mummunan aikin sai suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su bayan tuban ko da ridda ne suka ridda suka komo suka musulunta Allah ya musu kowane aiki har hatta ma mutum ya mutu da da zunubin bai tuba ba ana ana fatan Allah ya zai yafe masa alahira in ba tsafi bane wa man yamut wa lam yatub min wizrihi fa bi ila Allah jami'a amrihi mutumin da yake aikata mummunan kaba'ira bai tuba har ya mutu ya shi da Allah kar ka ce yana wuta ko ka ce ina aljanna Allah ya gada ba zai yafe masa amma mutumin da ya mutu yana tsafi to wannan bai tuba ba wannan babu ba samun gafara har abada kuma karka zama ne abinda mutane suke cewa tsafin nan shine tsafi misali ce maka kadirawa su masu tsafi ne saboda suna bautar Sidi Abdul Qadir tijjana suna su mushrike ne suna bautar Shehu Tijjani ba shine tsafi ba a'a tsafi wani abu ne daban wanda mai shi bai san Allah ba bai kadaita shi yana bautawa dodo amma malami don ka ɗauki malami ka sa shi a gaba ai ba zai zama tsafi ba kullum ba limamin juma'a muke sawa a gaba mu ɗauka hannu mu ce mun yi niyan bin sa liman fa ka sa shi a gaba kana kana na yi niyan bin liman Allahu akbar in ka ce na yi niyan bin Allah ta ɓaci liman ne zaka ce na yi niyan bin liman Allahu akbar sai ka faɗi haka da zuciya ko da baki in ba haka juma'a ba ta yi ba jam'i bai ba sallah ba ta yi ba to kai kenan kai da bakin kama a cikin masallaci ka ce kai niyan bin wani baka zan mushriki ba bali da istighfari da salati da lalo da bin da niyan bin wani a cikin ibada to duk abubuwan da mutum ya aikata musulmi ya tuba Allah zai masa gafara mu ta tuba jama'a mu ta istighfari mu ta tuba jama'a mu ta istighfari kuma rabbaka sanan Allah ubangijinka min badiya bayan tuban nan la ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin tausayi ne
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله هنيفا ولم يكن من المشركين ni'imomi ba za su cika ba sai an ambaci annabi Ibrahim wanda ya roƙi Allah Allah ya mai da wannan gari makka ya ɗauke musu yunwa ya kawo musu abinci ya aiko wani annabi babba a wannan gari shine yayi yayi waɗannan addu'o'i duka kuma yayi addu'a ya ce man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya riga ya roƙa mu gafara yana ce rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ni na muku gafara kuma akwai alkawari tsakanina da kakanku Ibrahim duk wanda ya tuba zan masa gafara inna Ibrahim shi kakanku Ibrahim din nan to in an faɗi Ibrahim din nan to kowane balarabe maka zai buɗe ido ya buɗe kunne an ambato kakansa alfahari ya tashi kenan inna Ibrahim shi Ibrahim din nan kana ummatan qalila shi mutum ne wanda Allah ya mai da shi jagoran jama'a jagoran al'umma wanda ya fuskanci Allah shi kadai ummatan qanitan mai biyayya wa Allah halifan mai bin hanyar addini daidai ba karkacewa walam yakun minal mushrikin ko kadan ba abin da ya hada shi da mushrikai duk wanda ya san yana tsafi kar ya ƙara dangana kansa da annabi Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin saboda haka ku Qurayshawa da kuke tsafi kuna da Latu kuna da Uzza kuna da Manatu kuna da Hubal kuna da Ual to wannan duka tunda kuna tsafi ba ruwan Ibrahimu da ku inna aulan nasu Ibrahima lallazina tabauhu hadha nabiyyu wanda yake cewa na shi na Ibrahim ne sai wanda ya bi Ibrahim zamanin Ibrahim sai dai wannan annabi da musulmi amma ku Yahudu ba nasa bane ga laifin da kuka yi ku Nasara ba nasa bane ga laifin da kuka yi ku mushrikai ba nasa bane ga laifin da kuka yi wala kun mushrikin shakiran li anumi bai fa kaduna bayan gaisuwa da da fata alheri Allah ya killaci malam ina fata za a amsa min wannan tambaya tawa ta farko da shine matar mace ce ta kwanta da mijinta da dare ta daga gidan wani bayan ta yi kaho sai ta ga jini a cikin zanin da ta kwana da shi to amma kuma in jinin zai nuna ta ta kan ji motsin a cikin ta amma wannan bata ji motsin ba kuma ta sa ido har dare wannan jini bai zo ba shin yaya azumin da lokacin da ta ga jinin an yi as-salatu ko bata bai ayi as-salatu ba ba iya ba har da rana ma ta fito an rana ta fito wannan azumin ran nan ta gani eh a zanin da ta gani eh to a wannan a zaninta ta gani kuma bata gani a jikinta ba to bata san kuma lokacin da wannan ya- abun ya same ta ba to idan ta gan shi ne bayan bayan assalatu wannan azumin ran nan babu shi in kuma tana zaton ta gan shi ne a zani har ya bushe tana zaton da daddare ne ya same ta kamun assalatu ya ɗauke to wannan babu babu sauran magana tana da azumi amma kuma wato ala kulli halin bayan da za a yi da azumin nan dai ya karye domin jini ya zo mata bata sake ɗaukar sabon niyan azumi ba ko da da daddare ne ya zo mata ya- ya zuba sau ɗaya to bata sake ɗaukar niyan azumi wancan niyya ya karye saboda jinin da ta gani to yanzu wannan azumin da nata ko da ta yi da shi nan dai ya ɓaci in dai ya yi wankan janaba da sai dai ya isan mata wankan janaba da wankan hailan jinin da ya digan nan to amma azumi dai babu shi in dare ya za ta yi niyan karasa wannan azumi sun tambayar da kabi suna cewa hukuncin wanda ya kwanta da matarsa ah, tana haila amma wata ce kuma mijin ya masu ne eh to wannan sai ya istighfari ya sadaka shi mijin sai ya istighfari ya sadaka sai tambaya akan kalla ina fata za ka min bayani ni ne wani ya aike ni in je in kai masa wani to shi wannan da naje ya sace min in je in ce ma wancan baya nan ni kuma ina jin tsoron ƙarya sai ya ce baya nan din yayi hukunci na in ka je ka ce ya ce baya nan
alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji gamu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da malamu da malamu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ya ji kan musulmai da mata ra'ayi da watattu Allah ya kiyaye mu kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya masu mana mugun nufi Allah ya kiyaye mu sharrin su masu wa musulmi mugun nufi Allah ya kiyaye mu sharrin su Allah ya kiyaye dukkan musulmi mugun nufin masu yi musu mugun nufi Allah ka bi addu'a mu da addu'a wanda suke neman addu'a wurin wurin mu Allah ya ji kan mu gabaki da albarka na sallallahu alaihi wasallam Allahumma rahim dunya al-akhirah Allah ya kiyaye mu sharrin dunya al-akhirah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rahim dunya إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ربنا